ne da wanda bai halitta ba yanzu sa zama daya sai ina za su zama daya Allah ya ce ba yadda za su yi su zama daya yi ai kamar la ya ga lugo hul asnamu shine gunki wanda ya halitta shine Allah wanda ya halitta bayansa da wanda bai halitta ba yanzu sai su zama daya wa huwa al-asnamu haythu tashrikuna yayin da kuke tara su ma fil ibadata wajen ibada yanzu sa zama daya afala tanzakaru afala shin yanzu ashe ku tazzakaruna ba za ku azantu ba haza wannan fatu mai nuna ku ba da gaskiya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'udu da za ku kididdige ni'matullahi nima da Allah yi wa bayinsa la tuhsuha ba za ta kididdigu bayi tarbaduwa faralan ballan ta nama an tudi ku samu ikon shukura har godewa Allah ba za ku iya ba inna Allah la ghafurur rahim inna Allah sanin ubangiji lagahuran sarki ne mai yawan gafara ga bayi rahimun Allah mai jin kai ne haisu yayin da yan'imu alaikum yayi wani ima a gare ku ma ta kasiru kuma tare da takaitawan ku wai siyana kuma da kuma saba wa ubangijin ku da kuke yi wallahu wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tulinun wallahu Allah madaukakin sarki ya'lamu Allah fa shine masani ma tusiruna abinda kuke boyewa وما تولنون دابا لكي بينا و...
والذين تدعون من دون الله لا يكلقون شيئا وهم يكلقون والذين كاغوا وين تدعون سكي بوتاوا بتاي دتا والياي ديا تعبدون سكي بوتاوا من دون الله ونن الله ai wannan Allah ne shine gunki Allah madaukakin sarki yana bamu labari yace wanda suke bauta wannan Allah la ya kalkuna shan gunki ba bai halarci komai ba wa hum su gumaka yi kula kuna sassaka su aka yi da haka zaka fassara yi sawwaruna sassaka su aka yi aka turanta su bil hijarati da marmara wa gairi hada wani sai Allah ya ce amwatun gairu ahya amwatun gungi ba mace ce la ruwa biyan babu rai kabar sani labarin bai gaira hayawun babu rayuwa tare da su taƙidi ne kuma ya shuru da ayyana yi ba su kuma gungi ba bai san ba ala sunamu ayyana wani lokaci mai wasu na za a yi tayin kiyama gunki bai sani ba alkalbu kai ba ya budu na ya za ku bauta masa idan la ya kunu ilahan ai ba zai zama Allah ba illa lakali ga sai dai mahalicci alhayyi rayyan sarki al'alimu masani bil gaibi ga abin da yake fa kowa ilahukum ilahun wahid ilahukum kun ga ubangijin ku alamun sai ga lili ba daji wanda ya cancanta ku bauta masa minkum daga cikin ku ilahun wahidan Allah ne madayancin sarki la nazira lahu ba yi da kini fi zati ya zatin sa wala fi sifati ko asufofin sa huwa Allah ta'ala shine Allah madaukakin sarki allazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun wallazina kaga wa inda la yu'minuna basu ba da gaskiya ba bil akhirati da ranar gobe kiyama Allah ya ce kulubun zukatansu munkiratu tana cikin jayayya lil wahadani yace ga dayantakan Allah wa hum su dina mustaqbiruna suna nuna girman kai mutakabiruna suna nuna girman kai anil imani biha gabaran ban gaskiya da ita la jarama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yulinun la jarama gaskiya ne ana Allah sanu ubangiji ya'lamu shine masani ma yusiruna da abinda bayi suke koyewa wa ma yi ulinuna da abin da baya suke bayyana bai jabi kun bisalika da wani abin da kuke ne Allah zai muku sakayya innahu innahu la yuhibbul mustakbirin innahu cewa sarki Allah la yuhibbu kace Allah yana hukuba al mustakbirina masu nuna girman kai bi ma'ana annahu yu'aqibuhum Allah zai musu hukuba wannan zala wannan aya ta sauka فينا لربنا هاير قلنا نردان هارد وإذا قيل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم يا عند هذا الشيء ثم ما دين استفهامي يعني za mausula mai sadarwa ne an zala rabbukum ala muhammadi aka ce wai wani abu ne Allah ya soke wannan annabi namu qalu suka ce huwa sadir al-awwalina suka dangana abin zuwa ga tatsuniya na mutanen farko da lalabatarwa linnasi ga mutane ya aka yi liyamilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bi ghairi ilm Allah ya ce liyamilu ba da banza ba za su dauka fi qaqibatil amri a ƙarshen lamari awzarahum kayan nauyin su ay zunubuhum zunuban su kamilatan a cike lam yukafir min ashiyan ba za a rage musu komai ba yawmal qiyamati ranar gobe kiyama wa min bara awzari za su dauki shayin zinafai allazina yuriluna wa wanda suka batar da su bi gairi ilmi ba tare da sani ba li'annahum da'awun domin sun kirawo su ne ila lalali zuwa bata fata biyu suka bi su faita faitara ku sai suka yi tarayya bil ismi cikin zunubi ala sa ala sa ma yazirun ala ma'anan amsa atur ma yaziruna da wannan kayan nauyi ya miluna hu wanda suka dauka amala ma ga da wannan dauka nasu mhm.
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم Allah madaukakin sai ya karba kara hakika wasu sun yi makirci allazina min qabli wanda suke can gabanin su sunansa da marudu dan sarha da marudu ne dan kana'ana bana sarha ya gina dogon bene tawila mai tsawo liyas adaminu domin ya hau sama ila sama li qatilu ahla wai zai je yi fada da Allah fa atallahu sai Allah ya nabi bunyanahum wannan ginin nasu min alqawaid daga foundation usasi foundation fa arsala alaihi riya sai Allah ya ka iska wa zilzilata da girgiza faddamta Allah ya danza ta fa karra sai fado alim a gare su saka wannan rufin min baukin saboda kawunan mutanen nasu wa hum su kuma mutanen lamarudin suna gargahin fa atihum al'azab wa وآتيهم العذاب من حيث لا يشعرون atihum al'azab sai Allah ya zo musu da azaba min ayyuka ta bangaren da lahiruna ba su ana sani ba min jari ta bangaren da la takdiru bi balihim wanda tunaninsa baya kan kayowa kaga idan gini ya faɗo wa mutum dan aljanna ne amma wayannan yan wuta ne wakila wannan haza tamsilin misali ne la fasada na cewa li misali na bata ma abramu na abin da suka tufka min al makaru na makiti bin rusuli ga wannan manzo mhm.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم يوم القiyamah idan ranar gobe kiyama ya zo Allah ya ce a wannan rana Allah madaukakin sarki yake ba mu labari ya ce wallahi ranar gobe kiyama yukuzihim Allah zai tabar da su ya zulluhum ya kaskantar da su wa yaqulu lahu lahum anan ne Allah zai gaya musu ala lisanil malaikati ga harin malaikun Allah to bigan da uzurtawa sai Allah ya ce aina shuraka'iya ina abokan tarayyar nawa ne bi zani kuma da riyawan ku allazina kuntum tushaquna wanda kuke nuna kokonto to kalihuna almu'minuna kuke saba mu'mina bihim daga cikin su bi sha'anihim a sha'anin su qala ta'ala قال الذين أوتوا العلم إن الكذب اليوم والسوء على الكافرين qala allazina zaka ji suna faɗa yaquluna allazina utul ilma wanda suka ba da ilimi min al-anbiya wanda Allah ya ba su ilimi na annabawa wal mu'minuna da mu'minai innal kizya tabewa al yawma ta wannan rana wasuwa da mummunan abu ba ga kowa ba alal kafirina yana nan ga kafirai ya kulu na shamamati bihim sai a gaya musu haka dan abarkance su allazina الذين تتوفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم allazina kaga wa'anda ta doba mana mala'ikatu mala'iku suka zare dan su ba su kaura daga maka sun je madina ba to Allah ya ce zalimi an guzon su ne ba suka zalunci kawunan su bil kufri da kafirci mm.
فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء Sallallahu salama wai sai su dinga hadarwa da mala'iku salama miƙa wuya idan mala'ika zai zare rai kun gane salam in zai zare rai mala'ika ni ne za ka zare rai na kun to gani gani aikin banza ne sai ya zare Eh, da Allah karo biyayya ina ruwanka da mala'ika amma daga sun ga mala'ika sai wallahi ni ne ni ne ai da za ka zare rai na ai ga nan ya- a banza ba an ce ka ba Allah kake ba shine fa alqawa salama sai su dinga miƙa mala'ika wai su miƙa wuya in ƙaru su jawo wasu su lamu su miƙa wuya inda mutu yayin mutuwa ƙa'ili na suna masu- masu cewa me za su ce makon na ما كنا نعمل من سوء makon ai mu ba mu taɓa aikata mummuna yake ba shirkan tara Allah da wani fai kulil mala'ika da sai mala'iku su ce da su bari ka ji بل إن الله عليم بما كنtum sai mala'iku تعملون su ce a kun yi mummuna yi ko ba ku yi wannan ba shi ne ya dame ba dai gaskiya ne ba ku yi ba din inna Allah alimin bima kuntum ta'maluna abinda kuka aikata Allah ne masa in kun yi ko ba ku yi wannan ya rage naku mu dai zamu zare ranku mu kai wa Allah فيجازيكم بيده الله بيمكو زكيا ويقال لهم سيأتي رسول فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها zare nan nan nasu Allah zai ce da malaiku dama ba mutanen kirki bane fadukulu ku shiga da su abuwa ba jahannama ta kofofin wutan jahannama kuma idan kun shiga da su ku musu albihir na gatse ku ce kalidi na biya a nan za su kaddara wa dawoma fa bisa فلبئس مثوى fara المتكبرين bi da tur mazuwa a cikin wani ita ce makoma almutakabbirina ne mai nuna fadin rai mhm.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم wakila za ka ji an faɗa lillazi na ita kawai shirka wanda suka ji tsoron tara Allah da wani ita ga wanda suka kiyaye ma za an zala rabbukum wai me ubangijinku ya saukar ne ya za su ce قالوا ba خيرا abinda ubangijinmu ya sauke sai dai alkhairi ya Allah ya ce للذين آتنوا في هذه الدنيا حسنة lillazi na asano kaga wanda suka kyautata suka yi imani fi hadhihi dunya a wannan rayuwa ta su ta duniya hasana za su yi kyakkyawar rayuwa hayatan dai ba in dai kai imani da Allah rayuwa ba zai baka wahala ba wala darul akhirah
ولدار wala darul الآخرة خير akhirah duk abin da aka baka nan duniya tukuici ne wala darul akhirah amma abin da za su tara a gaban Allah shine aljanna khairun min ad-dunya shine mafi alkhairu duniya wa ma biya da abin da ke ciki to qala ta'ala ولنعم دار Allah ya ce, المتقين wala ni'ima ma dalla aljanna darul muttaqin a ce shine gidan masu tsoron Allah hiya ga ta nan جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما jannatu يشاءون adnan Allah ya ce za mu zauna da su aljanna ta zama iqamata ta zama mubtada ne kabar hu ga labarin yadkhulunaha Allah ya ce za mu shigar da su ita tajari tana gudana min tajiya gargayin ta lanharu ƙoramai ne guda hudu lahun fiya a gidan aljanna ma ya shawuna duk abin da suke so za su samu kazalika كذلك يجزي الله المتقين kazalika haka nan aljaza'u yanda wannan sakamako yake ya jazi Allahu Allah yakan saka wa almuttaqin Allah wanda suka ji tsoron Allah mhm.
الذين تتوفيهم الملائكة Allah طيبين ne da ka faɗa na addini ka ga wa'inda ta tofa umar mala'ika da mala'iku suka suka samu ɗayi biyu na cikin daji ɗahiri na minar kubari an tsarkake su ga barin kafirci ya ƙulu na su ne za su faɗa يقولون سلام عليكم ya ƙulu na inda mawuti yayin da mutum ya cika da imani malam yayin da kai rayuwa mai kyau wala duk lokacin da mala'ika zai zare ne in ya zo gunka sai a ce salamu alaikum wa yuqalu lahum fil akhirati alahira kuma sai a ga ya musu udkulu ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون Allah da udkhulul jannata Allah ya ce ku ga aljanna mana ba dan ko bi ma kuntum ta'maluna abin da yasa za mu sa ku aljanna dalilin ababen da kowa aikata ne aikin ku ne game da ramar ubangiji sai a ce to ku ga aljanna أم ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك hal yanzuruna Allah ya ce ba komai muke saurara musu ba yanda zira kufarun ma komai muke saurara kafiran maka ba illa an tatiyahum malaikatu ko malaiku su zake musu li qabari arwahim dan su zare rayukansu aw yati amru rabbi ko a zo musu da umarnin ubangiji ka shine azaba awai kiyamati ko tayin kiyama alamai jamilu alai wanda ya taro kazalika كذلك فعل الذين من قبلهم kazalika haka nan kama fa'ala li haula'i Allah ya ce yadda muka aikata wa'annan fa'alan lazina Allah ya ce haka za mu aikata min kabli wanda suke can gabanin su min al'umami na al'ummate kazzabu rusulahum wanda suka kare ta manzannin su fa ko Allah ya ce za mu halakar da su mhm.
وما ظلمهم Allah ya الله ce duk lokacin da muka yi musu azabu ba ba mu ne muka zalunce su ba fa bi hilakihim bi gairi zambi a ce mun halakar da su ba tare da zunubi ba waya aka yi ولكن كانوا أنفسهم walakin ba da يظلمون banza ba kano sun kasance ya zulimuna an gusahun ai su ne suka zalunci kawunan su bilkufar da kafirci Mhm.
فأصابهم سيئات ما عملوا وهاك بهم ما كانوا به يستهزئون ba samun Allah ce za ta same su sai ya ce muna na ma amilu na abin da suka aikata da za wa sakamakonta wa haka Allah ce za ta sauka bihim da su ma kanu bihi na abin da suka kasance ya sa da suke izgilanci al'azaba na zuwan azaba wa qala allazina وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال الذين ذاك جزنا فدا أشركوا وان سكي تارا الله دواني من أهل مكة دك متانا برنا مكة suka ce lau sha Allah wai da Allah ya so ma abadna da ban bauta wa min dunihi wani min shay na dangane da wani abu na hana mu wala abawuna ko iyayenmu wala haramna da ba haramta mana ba min dunihi ko a bayan ga min shay na wani abu min al bahaira na bahaira wa sawaiba da sawaiba fa ihrakuna suka ce tarayyan mu wa tarimuna da haramtawan mu bi mashiyati wai da nufin Allah ne fa huwa radin bi wai Allah ne da da ya kala ta'ala كذلك فعل الذين من قبلهم Allah ya ce kazalika haka nan yadda wayannan suka faɗa fa'ala ladina min qabli wanda suke can gabanin su ma suka aka aikata ka gabu rusulan suka yi wa manzannin su ƙarya fi ma jawo bi cikin abin da manzannin suka zo musu da yi فهل على الرسل إلا البلاغ المبين fa'ala aiba ma alar rasuli ba komai yake ga wannan manzo ba illal balagu sai dai iya da aike mu bina a bayyana illal iblagu illal balagu sai dai iyarwa albayin a bayan walai ga alam hidayatu shari'a ba ta hannun su shi dai shari'a yana hannun Allah wala kada ba ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا wala الطاغوت kada hakika Allah ya ce ba asana mu ne muka aiko fi kulli ummatin kowace al'ula rasulun manzo kama ba asana haka biya ula'i kamar yadda muka aiko ga cikin wayannan ya annaban Allah bi an ibudullah mun aiko da ne abauta ma Allah wa da hushi kadai waje ta ne bu daguta sinizanci daguta la sanamu sune gumaka an ta abuduwa kada abauta ma gumaka mhm.
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة Aminu daga cikin zuman gadan lawa akwai wanda Allah ya hirye da shi ba amana ya zai ba da gaskiya ramar Allah ta riske shi. Wa minu daga cikin zuman haqqat alaihi dalala akwai wanda azabar Allah ta waje ba gare shi. Fi ilmi la daga cikin sanin Allah falam yuminu ba su ba da gaskiya ba fasiru.
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ya ce fasiru ku yi tafiya mana yau ku kafiran Makka. Fil arabi a bayan ƙasa fanzuru ku duba ku gani. Kai ba kana aqibatul mukaddi wai yaya ƙaryan wa'anda suka tsare ta manzanninsu. rusulahum manzanninsu min lalaki na halakarwa ya Allah muka yi da su in ji Allah.
إن تعرض على هديهم فإن الله لا يهدي من يضل In tari ya Muhammad in ma kana kwaɗayi. Ala huda wa mutanen ka hiryar da su su samu hirya. Wa qad adallahum Allah alhali kuma Allah ya riga ya bar da su. La taqdiru ala zalika ba ka da fa iko akan haka. Fa inna Allah domin shi ubangiji la ya hadi baya shiryar da. Bil binayi da gini lil mafa'uli wa lil fa'ili man yuridu wanda Allah ya batar man yuridu idlalu wanda yake nufin zai batar da yi wa malahum وما لهم من wa ناصرين malahum ne ke gare su ne min din zahira nasirin wa za a samu ne taimakin mani'ina min azabillahi hana yi musu azabar Allah mhm.
واعتصموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من wa يموت aka zamo billahi za ka ji kafiran maka suna rantsuwa billahi da sarki Allah za da imani amma kokarin rantsuwansu gayati ijtihadi matukar kokarin su biya wai la yab'as lawa suna cewa Allah ba zai tada manya mutu wanda ya mutu ba qala ta'ala بلي وعدا عليه Allah حقا ta'ala Allah ya ce bale gaskiya ne ba su mu Allah zai tahe su ai wannan Allah ya ce wadan alkawari ne ma alai a gada Allah hakan na gaskiya madarani ne ma waqada ni wanda an karfafa su mansuba ne an musu nasaba bi fi'lihim al-muqaddiru da aikin da aka kaddara wa da zalika haqqan wa haqqan wa Allah ya tabbatar da wannan abin tabbatarwa walakin ولكن اكثر الناس لا walakin يعلمون na sai dai ba daban zaba aksarar nasa mafi yawan mutanen birnin makka la ya lamu na zalika ba sana hani- ba ba su ana sani da haka ba mhm.
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا ba كاذبين daban zaba Allah ya ce li bayyana Allah bai bayyana mana mutallaqun ne bi ba'sin bi ba'sin al-muqaddir wanda aka kaddara Allah zai bayyana lahuma gare da allazina yaqtalihuna wanda suke nuna sabani ma'al mu'minina tare da mu'minai fi daga ginza min amri dini daga lamarin addini bi ta'zibihim da Allah ya azabtar da su wa isabatul mu'minina ya bawa mu'mini da ce samu lada wali ya'lamu allazina kafaru ba da banza ba Allah zai bayyana wa inda zai kafirce ma Allah annahum cewa su kanu kazibina abinda suke faɗa ba gaskiya bane fi in qarar ba su dangane da musanta tayin kiyama innama إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون innama qauluna kaga faɗin mu li shay'in ga wani abu idza aradnahu yayin da muke nufi aradna ijadahu muke nufi musadar da wani abu wa qauluna mubtada ne kabar huga labarin an naqulu lahu zai mu je da abun kun ka kasance fa yakunu sai abun ya kasance fa huwa yakunu wa fi qira'ati bin nasab adabi ne ala naqulu wala ji wannan aya li taqdir alƙadratu an ƙaddara abin da maƙaddara masa Allah ba shi ga tayin kiyama wallazina والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة Mm.
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Allah madaukakin sarki wallazina hajaru kaga wanda suka kaura fillahi ba dan komai ba saboda Allah sun kaura sun bar garin su li iqamati dini dan su tsaye da addinin Allah min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su bil azaba da cutuwa min ahlil makka daga mutanen birnin makka human nabi shine wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam wa zahabahu da jama'a ta sa Allah ya ce lanubawi annahum za mu zannar da su ai nan zilannahum za mu saukar da su fi duniya a nan duniya darul hasana a gida mai kyau ayyala madina da madina ita ce darul hasanati amma duk abin da muka musa ba- kana zuwa madina ba inda ya kama da aljanna a duniya sai madina eh in dai baka taba riga aljanna ba kana zo kaga kamar aljanna to ka je madina wallahi eh duk duniya na gaya muku ba inda ya kama da aljanna in dai aljanna ne a yi kama da shi to madina zaka wallahi in ka je kai ga masallacin nan sai ka ce aljannan kake yanayin kurin da yanayin duniya ma garin ma ba motsi ko da zuba za a je kowa sai dai ka fito ka gana zuwa masallaci shiru shiru shiru gari duk yana kanshi ba hayaniya ba komai ko ka daga murya kai ma ba za ka ji ba sai dai kana zuwa gurin sai ka ji zuciyar ka banda addini ba abin da take so ba hasada ba kyashi ba jin haushin wani sai dai kaunar duk wani abin da aka yi a ba- a duniya amma la yace wala ajr al akhirati kaga ladan da za a samu a lahira akbar shine mafi girma law kanu ya'lamuna wallahi da san ana sani al kufaru su kafire aw la mutakallifuna ko masu sabani ala hijarji gabanin kaura malil muhajirin kaga abin da yake ga almajiri min al karamati na karama liwafaquhum da za su dace hum sune allazina الذين صبروا على ربهم يتوكلون allazina sune wayanda sabaru suka yi hakuri ala azal mushrikina ga cutuwan da mushrikai suke musu wal hijrata da kaura li izahari dini domin su bayyana addinin Allah wa ala rabbin bisa ga ubangijin su ya tawakkaluna suna dogaro fa yarzuqun wannan sune Allah zai azurta su min haythu la yatasibuna ta inda ba sa tsammani وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah ya ce wa ma arsalna mu ba mu aiko ba min qabli ka can gabanin ka illa rijalan sai dai mazaje ne nuhi ilai muna waye gare su la malakata a ba malaiku ba Allah ya ce akan wannan fasalu ku tambayi ahlul zikri mabuta ilimi mana al ulama wa bit tawrati wal injila malaman a taura da injila ku tambaye su in kuntum idan ku ku kasance la ta'lamuna ba ku ana sani ba zalika fa innahu ya'lamunahu hakika sun san wannan wa antum ku dinnan ila ta sadiqin bisa ga gaskata su a karabu shine mafi kusa min ta sadiqil mu'minina da mu'minai su gaskata bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce بالبينات والزبر da hujjoji mabayyana hina bil bayyinati bi mahazubin da abin da ya shaga arsalallahu mun aiko su bil hujjati wariya da hujjoji mabayyana wa zuburi da takarkaru al kutubu littafi wa anzalana وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah ya ce wa anzalana Allah ya ce mu ne maka aiko ilaika izuwa gare ka azzikir wannan alqur'ani litubayyana linnasi domin ka bayyana ma mutane ma nuzila ilaihim na abinda muka saukar izuwa gare su fi min alhalal wal haram na halal da haram wala allahum ba da banza ba yatafakkaruna ko sa yi tantantani fi zalika cikin wannan fa ya tabiruna fi lura mhm.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يكذب الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون afa amina wai shin sun amince allazina makaru wanda suka yi makarati ma kici a sai yaji na munana bin nabi ga wannan annabi fi daran nadawat a gidan nadawa min taqayidihi aw qatali aw ikraji kama zakara fil lamfal sun yadda ne an yaga ziban lawa bihim al arda qaza ta kisbe da su ka qaruna kamar yadda aka yi wa qaruna aw yati yawm al azab ko sun amince azaba ta zake musu min hayz la yuruna ta inda basu ana sani ba ai min jihadi ta bangaren da la ya kadiru bi bali wanda tunaninsa baya tsan kayowa wa qad ahla ku bi bada duk Allah ya ce ma halaka da su ranar yakin bada ولم يكونوا يقدروا ذلك بعد دقيقة هكا أو يأخذهم أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم الله يجي من قدام سيما ركيسو في تقليم أجوزي ينزل في أزبارهم أبلاغرون سليتي جاراجي لكاسوانش فما هم ميكي قريسو بمعجزين الله يجي بلاسي يسيري وعزامر مباء أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم الله يجي كوما ركيسو alata ka wani bisa ga tsoro tankusu shi a matawaye musu wani abu shi a wani abu ba ta yi wani kul jami'u duk ma'alaka da zahali ne min alfa'ili awal mafa'uli fa inna rabbakum fa inna rabbakum lara'ufur rahim fa inna rabbakum sanu ubangijinku lara'uhu Allah mai yawan rangwame ne rahimun mai yawan jin kai ne haifi yayin da lam yu'ajilu wan bil uwadi yayin da bai gaggauta musu da yi musu hukuba ba أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داكرون awalam yarau wai Allah ya ce shin ba kwa gani ne? ila ma kalaka Allah zuwa ga abin da Allah ya halatta min shay na wani abu lahu zillin wanda yana da inuwa kan shajaratin wajibalan da durozi ta tafayyau za ka ga tana yaryaduwa tamilu tana rausaya zilaluhu inuwoyin an yamini ce bangaren dama wa shama'ili ce bangaren hagu ai jam'i ne shama'ilun an janibai ma ga bangare guda biyu awwalan nahari wa akiruhu sujjanan lillahi suna sujada ga Allah hali ne ƙari'ina suna kankan da kai bima yuradu minhu wa hum Allah madaukakin sarki yace dakiruna suna kankantar da kai sagiruna nazalu sun sauka manzilatul aqula ya matsayin masu hankula mhm.
ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة walillahi suna sajada lillahi ga Allah ma bin samawati abin da suke sammai wa ma bil ardi wanda zai yaka sai min dabata na daba an simatu tadabbu alaiha wanda take dindike ta qara'u lahu tana kankar da kai bima yuradu minu da abin da yake ni wa galabal itiyan an zo da an ranjaye da abin da aka zo bima la yaqilu da abin da baya hanka ga bi kasarati ga yawan sa wala malaika والملائكة وهم لا wala يستكبرون malaika da su ga malaiku kasahum bi zikri tafarilan saboda falala wa hum cewa su dinnan la yasbiruna ba sa nuna girman kai ai da ai bi ta ai ai ya takabbaruna an iba suna nuna girman kai ga bautan Allah
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما ya kahuna Allah madaukakin sarki yace suna jin tsoro ala malaikatu wannan malaikun hali ne ne da miri ya sabiruna rabbahum ubangiji min fauqihim sama da burbushi da su aihum ad aliyan aliyan wanda aran jabil qari wa yaf'aluna suna aikata ma yumaruna bihi duk abin da aka umarce su suke aikatawa وقال الله لا تتخذوا إلهين wa اثنين qala Allah Allah madaukakin sarki yace la tattaki yace kada ku riki ilaha isnaini Allah guda biyu ai Allah ɗaya ne taqidi ne Allah ɗaya za ku rike إنما هو إله واحد inna ma huwa cewa yi ilahun wahidan Allah ne madayancin sarki a ta bihi li isbatil ilahiyyati an zo da wannan dan tabbatar da allantaka wal wahdaniyatu da dayantaka fa iyaya فإياي Allah ya فارهبون bai yaya a gare ni fara abu ni ku ji tsoro na kahu ni duna gare ku ji tsoro na koma bayan wani na fi iltifatu anil gaibiya wa lahu وله ما في السماوات والأرض wala huna gare Allah ma bi samawati abin da suke sammai wal ardi da wanda suke kasai kalkan halattan sa ne mulkan mallakan sa ne kalkan halattan sa ne wa abidan bayin sa ne wala hu وله الدين واثبا huna gare Allah addini kaga yi wa Allah da waziba madawwamiya ce hali ne min addini wal amilu bi jima'ana ya zo da ma'anan zarafi a fa gairan أفغير الله a ba تتقون gairan layi shin yanzu a yau ku wani Allah tattagona kuke jin tsoro ba Allah ba wa huwa al-ilahu al kuma alhali Allah shine ubangijin gaskiya wala ilaha gairu ba wani ubangijin kuma idan ba shi ba wal istifhamu wannan fahimtarwa lil inkari na musantawa ne wato biku da uzurtawa wa ma bikum وما بكم من نعمة فمن Ba الله ku kun nima babu wata ni'ima ba wanda kuke da ita ba min Allah kowace irin ni'ima fa daga Allah ta zo muku to dan me yasa za ku bauta wani Allah ku bar Allah duk wata ni'ima daga Allah ne karfi Allah ya baka lafiya Allah ya baka arziki Allah ya baka ilimi Allah ya baka karatu Allah ya baka ba wata ni'ima da zai zo ma fa sai a gurin Allah la ya ji bi ha gairu wani ba zai iya zace ma da hi ba ma dan sharbiya ne au mawsulatun ko mai sadarwa ثم إذا مسكم الضر فإليه kuma تجارون idza masakum daru yayin da Allah ya dora muku jinya albaqara talawji wal marzu da jinya ba za ku nufo gunki ba fa fa ilai zuwa gari Allah taj'aruna kuke kawo ƙara tarfa uwana asuwa da kuke daga muryoyinku bil izgari kuna wayyo Allah wayyo Allah wadduwa wayyo Allah kaban sauki wala tad'una gairu ba ku kiran wanansa ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم kuma يشركون idza ka shaba zuru anku amma yayin da Allah ya yi muku wannan jinya idza fariqun minku wasu jama'a daga cikin ku bi rabbihim da ubangiji shi sai su dinga tara Allah da wani wani wallahi ba dan na sha magani kaza ba da ban samu sauki ba to ka zama tara Allah da wani ya Allah ya ce ليكفروا بما آتيناهم yanzu ahe za ku kafir cewa bima atenahu abinda muka ba su minan ni'imati na imomi فتمتعوا فسوف Allah ya تعلمون ce kenan ku je ku ji daɗi bi jima'i kuma da taruwan ku ala ibadil asnami akan bautan gumaka amran umarni ne tadidin na zazanarwa tsoratarwa fa sauba da sannu ta lamuna ko ana sani akibatu zalika yayin da ƙarshen wannan lamari ya zo muku mhm.
ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم wa yaj'aluna suna sanyawa al mushrikuna mushrikai lima la ya'lamuna ga wanda ba yi da sani anna hajaru ita bata san tana cutarwa ba wala tambo ba ta amfanarwa wa yil asnamu sune gumaka nasiban rabo min ma razaqnahum da abin da muka azurta musu min al harfi na amfanin gona walan ame da dabbobi bi qawli da fadan za hadha lillahi wa hadha li shirkaina sai su dinga fadan haka ya Allah ya ce تالله لا تسألن عما كنتم تفترون tallahi rantse da Allah Allah ya tallata sal wallahi za mu tambaye su suwala to biyu tambaya na uzurtawa wa bi ci wannan iltibatu an al-gaibiya an yi waiwaye ga abin da ya baku amma kuntum taftaruna da abin da suke tsagowa alallahi ga Allah min annahu amarakum bi zalika shin Allah ne ya umarce ku da haka wa yaj'aluna ويجعلون لله بنات سبحانه wai jaluna lillahi suna sanya sarki ala albanatu yaya mata shi za da ga faɗa ƙarya ka ce subhanahu bi kawalin malaikatu banani da an kawo suka ce subhanallahi tanziyar lahu tsarkaka ya tabbata da Allah amma za mu ga abin da suke riyawa mhm.
ولهم ما walau يشتهون ma gare su ma ta huna da abin da suke marmari albanuna wal jumlatu wannan jumla ne fi mahallin rafai aw nasabun bi yaj'al bi ma'ana yaj'aluna lahu albanat allati yukrahuna wanda suke huwa manzau alal walad Allah ya tsarka ga baran da wa yaj'aluna hum suna sa masa al abna wa ya alladhina yaktaruna wanda suke zaba fa yaktasuna bil ula sai suka daukaka suka ce bil azna da madaukaki ka kaule ga mabadansa a falsafati mu ba zuba da ali rajul banat walahum albanuna wa idha bushira وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو wanda كظيم za yayin da bushira aka bada albishir a hadin ga kowane ɗayan su bil'un za ka ce wani an haifar ma da ya mace tawalla da lahu zalla sai ka ga sara ya kasance waje a fuskar sa mazuwa da baki kiran mu daga yiran ya jirkita za ka ga fuskar sa din ya jirkita yi ne mu daga yiran ya jirkita fuskar sai ka ga ta zama baki kiran ai ta ga yiran mugutan mu jirgita irin na mai bakin ciki wa huwa kalima amma fa yana hadiya fushinsa mumtali'un gamman ya shiga da bai ba kai ba tansibul banat wai yaya za ku dangane ƴaƴa mata ilaihi ta'ala zuwa ga Allah ya taware تواري من القوم من سوء ما بشر ya به taware sai ga yana fakuwa yana koyewa ya tafi yana koya min alƙawmi ga mutane qaumahu min su'i muni ma bushira bi na abinda aka masa bushara qauman saboda tsoro mina ta'ayini na goyi mutaraddidin yana kai kawo fi ma ya fa'alu bi wai yaya zai aikata da ya Allah ya ce أيمسكه على هون لم يدسه في التراب a yi musu ko Allah ya ce wai yin zai rike wannan ya mace ne ya turku ya bar da bila kasalin ba tare da ya kai ta ba alahu ne rikowa na walakanci hawa ne walakanci wa zallan da kaskanci am ya duzu fi turabi a ko kuma da rai ya binne ta a rere bi an ya idu ya mata famin iyali da rai ya kama ya binne ta ya zai yi da ita ya Allah ya ce ألا ساء ما ana يحكمون sa a tur da wannan hukunci na kuma muna ma ya hukumu na hu da wannan hukunci haka mahu haza har su nasabu yayin da kuke danganawa li kaliki mahalicin su albanatu ƴaƴa mata allati hiya inda ma nan gare su bi hadal mahalli da wannan matsayi take lillazina la yu'minuna للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل سوء lillazina kaga ga wa'anda la yu'minuna bil akhirati basu ba da gaskiya da ranar gobe kiyama sune kafirawa maganar sauyi Allah yace sune da mummunan misali ay zabata asawi bi ma'ana alqabiyat wa hiya wa'aduhum banadihi ne binne ayya mace sai su kama da rai su binne ma ihtiyajin ilayhi tare da kuma suna da bukatuwa zuwa gare su lin nikahi da aurataya walillahi ولله المثل الأعلى wallahi na gari sarki Allah masalullah alai masali madaukaki a asibatul uliya wa hiya annahu ita ce la ilaha illa huwa wa وهو العزيز huwa الحكيم al-aziz Allah shine mabuwayin sarki fi mulki ya mulkin sa hakimun Allah gwani ne fi kalki a cikin halittansa baki daya ولو يواكب الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة Allah madaukakin sarki ya ce walau da dai yuwakizullahu nas da Allah zai rike mutane bi zulmi a dalilin sabon Allah bil ma'asi a dalilin saba wa Allah da suke ma da raka alaiha wallahi da Allah ba zai bari ba bayan ƙasa min dabatin ko da dabba ne nismatan dabba ta dabu ala wanda za ta danga dindigi a bayan ƙasa ولكن يوكرهم إلى أجل مسمى amma walakin ba da banza ba Allah yake yi wa kiro muna jinkirta musu ila ajalin musamma izuwa ga lokacin da muka ambata musu Mm.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا yayin da ja ajalun Allah ya ce muka zo musu da ajalin su la yastakiruna anhu ba za mu jinkirta musu ba sadan ko da awa daya wala yastakdimuna lokacin su bai muku ba za mu gabatar da su ba Mm.
ويجعلون لله ما يكرهون nuna suna sanya wa lillahi sarki Allah ma yukrahuna huna abin da suke gile an guzim ga kawunansu min albanati na yaya mata wai shariki da abokin tare bir ya sati cikin shugabanci wai ya hanatar rusul da walakanta manzanni ya Allah ya ce وتزب ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى wata zibu suna zubutawa ta kawwala suna faɗi alzinati ma har yunansu ma zalika taron wannan alakazibu ƙarya wa huwa yini anna lahumul husna wai sune da kyawawa inda Allah gun Allah inda la gurin Allah aljannati ita ce aljanna li qawli fadan zai ce la in raja'tu ila rabbi inna li indahu lal husna qala ta'ala لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون la jarama Allah ya ce gaskiya ne Allah lahum an-nar tunda ba Allah suka wa biyayya ba abin da yake tare da su idan sun je gaban Allah wuta ne wa annahum da mun cewa su da mufriduna ay matarukuna ababan bari ne biya a gidan wuta aw muqaddimuna ila ko ababan gabatarwa ne zuwa ga wuta wa bi qirati bi qasar ra'i ay mutajawizuna al-hadi domin sun ketare iyaka تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم sallahi dan sai da Allah laqadar zalla hakika Allah ya ce mu ne muka aiko ila umamin izuwa ga al'ummatai min qablika na can gabaninka Allah ya ce rusulan manzanni fa zayyana lahum shaytan sai ya dan ya kawata musu amalahum ayyukansu as-sayyi'atu munana fara'awa sai suke ganin ta hasanatin kyawawa fa kazzabu rusula sai kare ta manzanni Allah ya ce fa huwa waliyuhum kuma alhali ne majibancin sa mutawali umuri ne mai jibantan al'amuran su su shedan a wannan lokaci hum ولهم عذاب أليم Allah ya ce al-yawm a wannan rana walahum fi duniya nan duniya walahum a gare su azaban nalimun sune daga muwa da azaba mai radi mu wallimu fil akhirati al lahira wa qila al muradu al yawma yawm al qiyamati ala hidayat al hali al atiyat na abin da za a zo da yi la wali lahum ghayru ba su da wani mujibanci idan ba yi wa huwa ajiz ajizun gajiya an nasar nafsi ga taimakon kansa fa kaifa yansuruhum yaya zai taimake su Mhm.
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم Allah ya يؤمنون ce wa ma anzala alayka mu ne muka sauke maka littafin alqur'ani ba mu sauke ma littafin alqur'ani ba illa litubayyana lahum sai dai ka bayyana musu linnasi musu ga mutane alladhina ibdalahu fi na cikin abin da suke nuna sabani min amr dini daga lamarin addini wa hudan ya alqur'ani shari'a ne ya dabi ne alali tubayyana wa rahmatin qur'ani rahama ne li qaumin yu'minuna bihi ga mutanen da suka bada gaskiya da yi والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون wallahu Allah madaukakin sarki an zalahi ne yake saukarwa minas sama'i daga sama ma ruwa fa haya bil arada da wannan ƙasa Allah sai da wannan ruwa sai Allah ya raya ƙasa bin nafati da budda tsare ba da mautiya bayan da ƙasa ta riga ta buye biswa ta bushe ina bi zalika kun ga cikin wannan almazkuru ababan da muka ambata muku la'ayatan akwai alama dalatan wanda yake shirwa alal basu ga tayin kiyama li qaumin yasma'una ga wanda za su- za su saurari alqur'ani sima wata da burji na lura mhm.
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ونم- ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين Allah madaukakin sarki ce wa inna lakum cewa ku a gare ku fil an'ami a dabbobin ku na jin dadi la ibratan Allah ya ce akwai abin lura itibaran lura na zakikum Allah ya ce muna shayar da ku bayani na lil ibrati na lura mimma bi budunihi ga abin da ke cikkunan dabbobin Allah al'am min din ibtida'iya ne muta'alliqatun bi nafsikum min bayna barzan tsakanin tumbi kamar al-qurash shi ne tumbi ɗin wato bayan tumbi shi ne wato bayan tumbi wadanman da jini labanan sai a fito da nono kalizan tacacce layi shagu hushon babu abin da ya cuɗanya shi min albarci na tumbin wadanman da jini min ɗamin kaɗan da na za ka ji babu wani ɗanɗanon tumbi babu warin jini awu launin ko launi wo bai na huma tsakanin tumbin da jinin a nan ne Allah zai fito da nono malamai sun ce wannan shi ne sirrin ɗariƙa tsakanin munafukai da kafirci a nan kuma sai aka fito mana da abu mai daɗi ka san munafukan cikin mu ba sa san ɗariƙan tijaniya eh kafirai kuma ba sa san addini to a tsakanin sai Allah ya fito da hanya kyakkyawa mu dinga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إله إلا الله كاي أي أتكان جني da wannan tumbi kalisan la yashabu shawun babu abin da ya cuɗanye shi min alfarji na tumbi wa damu da jini min daman dangane da ɗanɗano aurihin ko wari aurenin kolo ne wawo bai na huma yana tsakankanin sa sai ga ga zaki lisharibi ne ga mai sha salal maruri a zaka ji daɗin wucewa makogaran ka fi har ga la ya gurtu ba za ka makare ba sai ka ji kana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha idan ka ga mutum yana makara sai dai mu sai dai sai dai mu na bakin cikin mu eh yi ba zai iya yi ba sai ka ga yana a a ko karatu mutum yake in ka je yana a a a a alhamdulillah ƙarya yake muna baki muna baki in ba ka yi wa annabi salati ko kudu ba kake ka dinga makarewa kana na'amaduhu wa nasta'inu kana ta kokarewa amma mumini ina zai makare sai galle sharibi na dadi ne yana yi sai ka ji dadi a inda zan annabi ba wannan kokokokokoko din babu shi makiyin annabi ne manabikin yana yi bai zai yi ba wallahi ko gobe ka zauna duk wanda baya kauna annabi yayi karatu sak ba isa ba ya dinga kewaye kewaye yana kokokokoko kaman kwakwa haka zai dinga Allah ya makare mu kogaran makiyin annabi ba zai iya ba bayani daidai ya dinga bayani yi ba bai yarda da kansa ba to Allah ya kara mana son annabi
ومن ثمرات النكيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا Allah ya حسنا ce wa min samaratin nakil Allah ya ce kaga daga dan itacen dibino wala nabi da dan itacen inabi take zuna minu Allah ya ce tattake zuna suna riƙewa minu a garwa'in nan sakaran abin da suke sha su mayo kamaran giya yazkuru sammaitu bil mazdari wa hadha qabla ta wannan an faɗe shi ne tun gabanin ba haramta shan giya ba wa rizqan hasana Allah ya ce wannan arziki ne kyakkyawa ka tamri kaman dibino wa zabibi da zanibi wal kallu da kunun zaki wadda buz da jikon da suke a gora inna fi zalika في ذلك لآية لقوم inna يعقلون fi zalika kun ga cikin wannan almalakuru abin da muka ambata mu Allah ya ce la ayatin wallahi akwai alama dalatan mai shirwa ala qudratihi ta'ala bisa ga ikon Allah madaukakin sarki li qaumin ga mutanen da yaqiluna za su hankalci da tadabbaruna sa yi lura وأوهي ربك إلى النار أن اتخذي من الجبال بيوتا مم.
ومن الشجر ومما يعرشون Allah ya ce wa wahayar rabbuka ubangijinka ne wahayi ilan nahali izuwa ga kudan zuma wayin ilhama amma fa ba wahayi ne jali ba wahayi ne na ilhama an mufassara da au mazariya ani ta kiri Allah ya ce ke kudan zuma ki riki min aljibali daga duwar watsi buyutan ki daki tawina iliya wanda zaki taro izuwa gare ta wa min ashjari daga itatuwa ma wa min ma yarishuna da abinda mutane suka yi gini annasu yabununa laki suka gina miki min al-amakin na gurare wala alimi da ni za a yi tawi ile haki taro gare ta duk abin da ka ajiye zuma yanzu idan ka ajiye gora dan zuma ya zo zai zo in ba dan ita bane ba za ta shiga ba shi baya baya shiga abin da ba dai ya ka ajiye ba yana da ilhama eh ko gora ne ko garwa ne kace wannan dan zuma na ajiye to zai zo ya shiga in ba nasa bane ya zo ficewa zai yi to kaji kuma dama asalin zaman ba wani abu bane ai lokacin da Allah ya daura wa annabi ayyuba jinya to tsutsan nan guda biyu ɗaya da ya kewaya ya kama zuciyarsa ɗaya ya kewaya ya kama harshensa to a nan ne ya roƙi Allah Allah ya yi masa wannan jinya to wannan tsutsa guda biyun ɗaya da aka ɗauka kogi aka cilla shi sai Allah ya juya ya zama kifi ɗaya aka cilla shi a jeje sai juya ya zama ƙudan zuma ba za ku ga haka ba sai kun duba littafin da ake kira hayatar haiwanul kubra eh sai juya ya zama ƙudan zuma to kaji ƙudan zuma tsutsa ne wanda ya fito a ƙarƙashin annabin Allah daga nan Allah ya maida ita zuma ta fi komai hankali saboda jikin annabin Allah ta fito to yasa Allah yake ba ta lab Allah yake gaya mata ya mata wannan waye summa kuli ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا summa kuli Allah ya ce kici min kulli samarati daga dukkanin ƴaƴan itatuwa fasuliki kiga kali ki da su subula rabbiki ga tabarkin ubangijinki ai da ruka bi dali mai ba cikin neman makiyaya zululan Allah ya ce mun hore miki jam'i ne zalulan hali ne min subuli muzakkaratun laka ababen horewa ne gare ki fala ta'zir alayki ba zai wuya ta gare ki ba wa in tawa'arat ko da ma ta kasance ita zuba din ta riga ta zabta addu'a ta san ta inda za ta dawo wala anal udi mina ko ga juyowa wa in ba'udat ko da ta yi nisa wa kila min ramiri ai bi asuliki mun qadatin abin jawa ne lima ya ramin ki ga abin da aka gani a tare da ki Allah ya hore mata ce duk inda kike so Allah ya ki fita ki je yawon ki inda za ki je da inda za ki dawo to yi ne ba zai baki wahala ba yi ne tawa'ara ba zai baki wahala ba to yi ne Allah ya bata wannan iko Allah kuma ya hore mata Mm.
يخرج من غضونها شراب مختلف ألوانه ya garji yana fita min buduniya daga cikunanta nan tambaye ga an ce kayi take kace a amai take yi ba kashi bane amai ne dan kaji ba wai kayi za ta yi ya zama kudan zuma ba idan an ga dama sai a gyara shi malaman balaga sun faɗa in aka ce zuma sai a ce wani abu ne mai zaki malam in kana so ka kafa sa ka ce ai zakin sa har ya fi siga in ka ya kaza kaza in kuma babu fasaha sai ka ce ai zuma aman kuda ne to nan gaba nan kuma maganan da wancan da wannan irin da rashin fasaha sai ya sa kuma abin ya zama ba daraja shi yasa ake so duk abin da ake in kai nahu kuma sai kai balaga balaga zai sa kai magana magana ta zama da fasaha eh in ba fasaha yanzu nan sai kai barna alkhairi zai zama shari sai ka ce wane ina mahaifinka yake in ba fasaha sai ka ce ma- wane ubanka ina yaje to da wannan da wancan duk ɗaya ne ko ba bambanci to ba fasaha yi ba fasaha to yasa ake so mutum ya nemi ilimin fasaha shine ilmul badi ilmul bayani ilmul ma'ani to masu wannan ilimin ne suke faɗan haka eh ya karji min buduniya yana fita daga cikunansa sharabin abin sha ko al'asali shine giya muqtalifa lalwano launin ya saba akwai farin saka akwai jan saka akwai bakin saka shifa'un fi linnas domin yi zuma waraka ne ga mutane tunda Allah ya ba mu zuma to bai kamata mu ƙara neman wani abu ba duk abin da ake ƙura'a- nema qur'ani ya kama na shi eh nonon saniya dalilin da yasa ake shan sa malamai sun kai ruwa rana saniya yana kiwo da itace tamanin idan ka je gun mai magani ya ce nemi itace tamanin ka daina wahala tatso nonon saniya ka kawo masa in ka kawo ka ba shi itace tamanin sauƙi ya ka nema mana ai raƙumi yana kiwo da itace ɗari uku da sha uku shi ya zan ce sai ka haɗa itace wani magani ne zai nemi itace ɗari uku da sha uku to kurin ka nemi nonon raƙumi ka kai wa mutumin ka gama da shi zuma yana kiwo da itace dubu yanzu a ce ma kawo ice dubu to kurin ka ba mutum zama ka gama duk wannan haɗa itatuwan da ake kuma shi itace shansa matsala ne Allah ne mana modernizing aka mana ci gaba da technology duk mutumin da yana yin maganin gargajiya wallahi ina gaya muku in dai kana yin diddiga diddigan nan to kodan ka zai lalace in dai kodan mutum kaga ya lalace ka je ka tambaye maganin gargajiya yake da ca da datti idan ko mutum yana can ɗaci da yawa to hantar ka zai lalace duk inda ka ce hanta ne ya lalace mutumin maganin ɗaci gargajiya yake sha shine sanadiyar lalata hanta to shine yanzu kaga hanta baya son ɗaci domin maɗaciya tana hanta dama haka ma kadai maɗaciya in ya rabu guri to rari ke gun yake lalata saboda ɗacinsa to in shi kuma madaciya a hantan yake zaƙo ɗacinsa a hantan ne yake nemo ɗaci yake tsotsa yake ɗauka to shi kenan baka ci ɗaci ba ma yana nemo ɗaci in ka ci ɗaci to shi kenan sai ya dinga ƙona gurin shi ne sanadiyar lalacewa hantar ɗacin ne in ya oba to duk inda maɗaciyan ya zauna sai ya lalata shi ne sanadiyar lalacewan hanta shi kuma koda duk ruwan da ka ya ba fa fitsarar da shi zaka koda ne zai tace shi koda aikinsa tace ruwa to muddin ka ga masa ruwa mai datti datti shi ko fa zai lalace shi yasa duk wani lokacin da mai magani ya baka maganin gargajiya ya ce ka sha zan koya ma dabara ne mutsin ma ka ɗauki maganin nasa ka ɗaure ka sa shi a tsimma in ka sa a tsimma ka ɗora shi a wuta ka kyale in ya tafasa za a ga ruwan ne zalla to ɗauki ka sha ka bar wannan dattin nasa amma haka za ka jiga ka ya to lalle fa kodan ka zai lalace ina fata kun fahimta shine dalilin da yasa ake shiga wasu hali da yawa to shi wannan tsarin tun da shan maganin nan akwai matsala to nemi nonon saniya ka sha amma itace ɗarin gaba ɗaya kemikal ɗinsa yana cikin nonon saniya idan raƙumi ne shi dama da Allah zai halicce shi ya hirya masa halittarsa yi hanta ragumi kwan ce ka ci ba za ka ci ba shi daci yana bata hansa dai Allah ya tayi sai ya mai da hantan nasa ma daci kur shi raƙumi tun da dai hanta baya son daci to hantan raƙumi gobe ka ci ka ji zaka ga daci ne da hanta shi yasa zai iya cin maina zai iya cin kowane itace dama in ya ci ya je ma hantan nasa daci ne da shi daci ya gamu da daci ba komai kamar wuta ne ya gamu da wuta ba wanda zai ci wani hausa suka ce kura ya ci kure to ɗaci ya me zai wa hantar raƙumi dama hantar ɗaci ne to sai Allah ya sa hantar nasa ɗaci shi raƙumi in ya ci mana itace ɗari uku da ya uku sai ka sha nona kana shan nonon ka duk maganin da yake ɗari uku da sha uku zai ma zai ma idan ko ba wannan ba sannan kuma zuma itace dubu da kake nema ka yi amfani da su ka daina neman itace da Allah an daina nemi zuma kurin in ka nemi zuma ka sha zuma zai ci itace dubin a jikinsa akwai inji zai duba itacen ɗacin a juya a mai da hizaki saboda al'ummar saboda al'umman wannan annabi namu Allah ya sauwake mana shi yasa baka ga marasa lafiya suka zo gurin annabi annabi ya ce a kai su garke na a ba su nonon raƙumi na da fitsarin raƙumin nan da nan sai suka warke ko yanzu ne ko wannan zamanin da kake gani idan an ce ga mutum bai da lafiya ko wannan jinyar nasa ne na yahudawa na yas ka je a dinga ba shi nonon raƙumi ya dinga yin fitsarin raƙumi ko bai yi komai ba a je a gwada shi za ka gaba ba ba sai dai in taba Allah kai dama ya ce kar ka yi zinan saboda kin Allah kai to wannan dama kai ka dauko baka bi layin da za a hirya da kai ba ina fata kun fahimta bayan wannan kuma idan mutum ya zo gurin ku aka ce ai ga jinya ne an yi an yi an kasa samun kansa a nemi fitsarin raƙumin ka toba ismul azim din namu bakwai ka doba fatiya bakwai kuma neman nonon raƙumin daban a toba masa ismin bakwai fatiha bakwai a je ya sha ya gani in ya gama ya ku je yi likitan ya auna shi eh za ga Allah ya dauke masa gaba ɗaya kowane iri ne ka daina wahala dama mun dade muna ba ku saboda alfarman wannan annabi namu bayan nan kuma inda wani abu da yake damun ka ko wani tari kake yi kayi kayi ka ka sai kana baka san kan abun ba jifa ne sihiri ne to je ka to fatiha 70 a ruwa kurfiyu saba'in a ruwa ƙulhuwa saba'in a ruwa falaki saba'in a ruwa naji saba'in ka ɗora a ruwan sama ka toba ruwan sama ya kwana ba karya ba ka yi bismillah ka ya gobe ka ya jibin ka je zariya Allah ya da sai ka ga abin babu shi idan kuma kai almajiri ne kana da almajirai ka kira almajiran ka ce ku zo ku tofa min yasan dubu a ruwa eh duk aya ne yasan da ya jaye sau dubu inda ka ya yasan dubun ka gani duk kowane irin bala'i in dai jinya ne yana tofa ya san dubu din Allah zai ɗauke shi kuma in Allah ya sa wani ne yana nesa ba sai ya zo ba ka ce mun yi mun yi ba lafiya ka daina ba kanka wahala kuna zaune a nan ku yi kursi dubu tamanin da niyyar Allah ya aika masa in Allah ya aika masa yan mala'iku sun masa operation din wannan jinya Allah ya raba shi da wannan jinya duk abin da kuke bukata Allah ya ba mu shi kuma idan ba wannan mane ga ashafanu muna wannan karatun muna karanta shi ba ka ajiye ruwanka a gurin ashe mun gama kai ya tawassali kai ha kowane irin jinya Allah zai baka lafiya in kuma kai almajiri ne ka ce a karanta ma ashe a tofa ma hi a ruwa a baka gaba ɗaya ka ya sai ka Allah ya baka sauki duk wayannan abubuwa ne masu nauyi mun gaya muku shi wannan ismul azim din namu kuma ku rike shi duk mutumin da ya zo gunka kowane irin jinya ne ka yi masa wannan ka gani in zan samu ne a nemo nonon raƙumi a tofa masa wannan izimin kafa bakwai fatiha bakwai a nemo fitsarin raƙumi ya nemo nonon raƙumi kamar galan guda ya nemo fitsarin raƙumi galan guda idan a tajiri ne ka toba masa ya kai firji ya ajiye ya ajiye a firji ya dan zuba in ya ya nonon nan ya ya wannan fitsarin inda ya gama ya je likitoci su auna shi su gani amma wanda yake munafiki ne dama baya san annabi ko muna gaya masa maganar annabi baya dauka ko yayi Allah ba zai amfana da shi ba dan saboda ba yarda sai ka bar wannan aƙidar na ajiye gemu da wani ɗage wando ka zo ka rike gaskiya amma wallahi in baka so annabi ba ba za ka warke ba ko ka yi ba za ka warke ba sai ka so annabi muhammadu sallallahu alaihi idan ka so annabi shikenan Allah sai ya ma baiwa to kuma karantar nan namu ku zauna ba haka kun ga ba mu da ba mu da asibiti ai ai muna da likitan likitoci ba mu da likita ba wani mu ba za a kai mu ba za a kira mutane su zo a ce sai an zo mana asibiti a kira mana malam malam Habibu ya zo ya mana bayanin likitancin ba mu da likita Allah ya mana komai mu ba mu da asibiti haka ne ko bayan ba mu da asibiti yadda malam Habibu yake faɗa ba ma ma noman mun zauna mu ba a garin mu ba gidan bursuna mu ba a garin mu babu zuwa gaban alkali a garin mu ba holi sayin imamu dini Allah ya ɗauke mana ɗan sanda sai dai dan nan nasa gajere ya je da yawo mu masa addu'a da ɗan ka san kurkin da yake gefen zai ne sandan ayi wanne mutum ne wani mai ɗan gajeren sanda wani mai ɗan sandan nan gajere to shine sunan ɗan sanda ɗan mai ƙaramin kulkin nan da a kunkunan suke rataya yi wa ake magana mai ɗan sandan nan gajere to yi ma ba mu da shi Allah ya ɗauke mana 'yan sanda babu alƙali babu bursuna babu zuwa kotu babu asibiti muna gonar muna gonar Muhammadu Rasulullahi saboda haka nan ayan za mu tsaya muna gonar zo yawwa Allah ya sa ka ba ya guri bari ya gabata kuna zai mana bayanin mu ba mu da yan san wannan zai ba kaman da zo kai da mutanen garo kuwa zamu nan eh da da samu magana ne jama'a aiwa annabi salati goma akwai malam sunan wata karon ba dubu biyu la ilaha illallah sha daya dubu sha uku ne to sha uku ne ka ɗauki dubu Allah ya ƙara mana imani da ikilasi wancan ya gane ne ko akwai ya gane wannan na kai wannan kuma ka taya ka kai wa alhaji man sai a kaba uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kul huwa allah kafa uku uku yabo ga ubangiji a ƙara fati a kaba bakwai bakwai duk bakin da suka kawo mana ziyara bukatunku allah ya biya muku duk abin da zai zama sharri Allah ya kare Allah ya mana arziki da san annabi Allah ka hore mana annabi Allah ka ba mu annabi mu zama na annabi wannan wanda suke wa annabi kira ne Allah ya kare mana su duk wani sharri Allah ya muku hijabi duk wani alkhairi Allah ya bayyana Allah ya ba ku ilhama akan yaban wannan annabi namu Allah mu roƙe ka dalilin yaban da muka yi wa annabi Allah ka sa ƙasar mu ka zauna lafiya duk wani fitina yahudu da nasara wanda suke hirya mana a wannan ƙasan Allah duk abin da suka yi Allah ka ruguza yi saboda martaba Allah ka samu zuga da imani